وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله عز وجل وصية الله للأولين والآخرين وهي زاد, زاد الصالحين ونجاة من كربات يوم الدين ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون عباد الله تحن القلوب وتهفو النفوس في كل عام في مثل هذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق تلبية لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فجاءت وفود الحجيج فتذهب وفود الحجيج إلى بيت الله العتيق من جميع أسقاء الأرض وهي تردد هتافا واحدا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك والحج ركن من أعظم أركان الإسلام ومبانيه العظام وقد جاء الحديث عن الحج في أكثر من موضع من كتاب الله العزيز حيث ورد ذكر الحج في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة المائدة وسورة التوبة وسورة الحج وسورة الحج هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام وقد فصل القرآن الحديث عن أعمال الحج ما لم يفصل في غيره من العبادات وهذا يدل على عناية الله بهذه العبادة العظيمة والمتدبر لحديث القرآن الكريم عن الحج يلمس عددا من المقاصد والأسرار التي ينبغي أن يتوقف معها المسلم ويضعها نصب عينيه لأن فهم مقاصد العبادة وحكمها يورث تعظيمها وحضور القلب عند القيام بها فمن أعظم مقاصد الحج عباد الله تحقيق التوحيد فالبيت بني لأجل تحقيق التوحيد والنهي عن الشرك حيث قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقال تبارك وتعالى حنفاء لله غير مشركين به وتحقيق الإخلاص لله تعالى هو أعظم ثمرات التوحيد وأتم الحج والعمرة لله ومن مقاصد الحج عباد الله إقامة ذكر الله تعالى فالذكر من أعظم العبادات أجرا وقد ربطت به كثير من العبادات ومنها الحج فربطه القرآن بمناسك الحج حيث قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فالذكر هو روح الحج ولبه ومقصوده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘Yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ina jan hankalin baki ɗayanmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka, wanda hakan ma'anarsa shine mu bi dokokinsa. mu aikata abin da ya umarce mu kuma mu nisanci dukkan abin da ya hana mu bayan Allah tattaunawar mu ta yau tattaunawa ce akan ɗaya daga cikin rukunan musulunci wato aikin haji lalle mun sani cewa zukata a yanzu suna karkata hankali yana tafiya shauƙin zuciyar bayin Allah da dama yana karkata zuwa ga ɗakin Allah da kuma amsa kiran annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda Allah ya umarce shi cewa ya yi shela da aikin hajji a cikin mutane in ya yi haka mutane za su zo wasu a ƙafa da kuma akan abubuwan hawa masu ɗanfararren ciki wato yana nufin dawaki da kuma raƙuma ta kowanne lungu da saƙo na wannan duniya. Don haka bayan Allah hankalinsu duk yana tafiya lokacin da aka ce hajji ya zo, to suna tafiya waɗanda suka tafi da niyyar su aikin hajji, da wanda kuma zukatansu ne suka tafi koda ba su samu dama ba. wannan waɗanda suka tafi abu ɗaya suke rerawa suke maimaitawa shi ne labbaik Allahumma labbaik suna maimaita wannan kalmomi amsawarka ya Allah amsawarka ga mu mun amsa wannan kira na wa'azzin fin nasi bil hajji cewa a yi shela mutane su zo hajji duk wanda ya shiga ya ɗaura wannan niyya to in ya ce labbaik Allahumma labbaik to abin da yake faɗi kenan ya Allah wannan kira da kai a zo wannan ɗaki to dan amsa maka gani na zo ya ubangiji kuma sai nanata da kalmar tauhidi la sharika lak ba ka da abokin tarayya kai kadai kake babu abokin tarayya sannan kuma da yabo da godiya da kuma dukkan ni'ima duka kai ka cancance su hakanan kuma mulki da iko da sarauta duk naka ne To aikin haji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci da kuma abubuwan da aka gina musulunci shi kansa a kansu. Ya zo a hadisi ko in ce magana akan aikin haji ya zo a cikin alƙur'ani da dama Allah ta'ala a wurare daban-daban ya yi magana akan aikin haji. ya zo a suratul hajji ya zo a suratul baqara ya zo a suratul ali imran da suratul ma'ida da suratul tauba a suratul hajji shine Allah ta'ala ya ware wannan sura ya ba ta sunan wannan rukuni daga cikin rukunan wato musulunci duk cikin alqur'ani babu surar da aka sanya mata suna surar sallah babu surar da aka sa mata suna surar azumi babu surar da aka sa mata suna surar zakka amma akwai sura a ƙur'ani sunanta suratul hajji domin Allah ya bayyana mana muhimmancin aikin hajji kuma idan ka lura da sallah da azumi da zakka ba su samu irin tagomashin da aikin hajji ya samu a cikin alƙur'ani ba wajen bayanin ayyukansa da yawa daga cikin ayyukan da ake a haji duk suna nan a cikin alƙur'ani sallah kuwa abin da za ka iya ambata a cikin alƙur'ani nata shine umarnin a yi ta wa aqimu sala wa atu zakat sai zancen ruku'u da sujada sauran abubuwa ya ake karatu ya sauransu duka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisansa wannan abu yana nuna maka muhimmancin aikin haji yadda ya samu wannan gata da kuma kulawa Allah ta'ala ya ambace shi sannan mutumin da zai nutsu ya yi tuntuntuni ya yi dubi dangane da maganganun da Allah ta'ala ya a cikin alkur'ani akan aikin haji zai samu cewa aikin haji yana da wasu manufofi wannan manufofin su ne abin tattaunawarmu a wannan hudu ba a yau me yasa ake aikin haji me ce manufa shine ake nufi da maqsid jam'in sa maqasid manufofi dan me ake zuwa ai aikin haji to a dunkule zan faɗe su saboda lokaci mafi girma daga cikin manufofin aikin haji shine tabbatar da tauhidi tabbatar da tauhidi na kaɗaita Allah shi kaɗai a bauta masa kar a haɗa shi da kowa domin wannan shine abin da aka gina musulunci a kai kuma in ka kalli aikin haji baki ɗaya babu ambatan kowa a aikin haji in ba ambatan Allah ba ka duba duk abubuwan da ake aikatawa duk inda aka je daga labbaik Allahumma labbaik sai Allahu akbar in an zo wurin jifa sai addu'o'i dukkaninsu kuma Allah kaɗai ake ba wannan yana nuna maka muhimmancin tauhidi domin babban abin da Allah ya umarni da shi shine dama a kaɗaita shi da bauta babban abin da ya hani da shi shine shirka haɗa shi da wani Allah ta'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani dangane da wannan zance da muke yi wa id bawwa'na li ibrahim makan albayt tana yayin da muka kintsa wa annabi ibrahim bijiran wannan daki Allah tushrik bi shay'a Allah madauki yace masa Allah tushrik bi shay'an ware masa wurin akai aka ce ka gina dakin Ka'aba a wannan wurin aka nuna masa shine suka rika ginawa da shi da ɗansa annabi Isma'il farkon abin da aka gaya masa a gina ɗakin sai aka ce ka gina wannan ɗaki ne akan cewa Allah tushrik bi shay'an kar ka haɗa ni da kowa a wajen bauta tun a wancan lokaci aka gaya wa annabi Ibrahim sannan ya ce wa tahhir baitiya kuma ka tsarkake wannan ɗaki nawa lit-ta'ifina ga masu yin dawafi wal qa'imina da masu tsayuwa war rukka'is sujud da masu ruku'u suna sujada sannan a wani wuri a cikin suratul hajji Allah madauki na cewa huna fa'alillah suma suna masu kadaita Allah shi kadai su juyo su fuskance shi su yi watsi da shirka su bar bautar gumata su bar bautar duk wani abu wanda ba Allah ba ghayra mushrikina bi suna masu wato kaucewa shirka ba sa haɗa Allah da kowa, don haka ya ku bayan Allah, ta haƙiƙin ikhlasi ga Allah shi kaɗai, wannan yana daga cikin manya-manyan samaratu aikin hajji wato samaratu tauhid, mafi girman abin da mutum zai samu in ya tabbatar da tauhidi shine ya samu aikata aikinsa ga Allah shi kaɗai. Shi yasa Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata sai ce ne lillah lillah ai mukhlisina lillah Allah kadai za a yi wa aikin haji, Allah kadai ake wa aikin wato umara. Ya ku bayan Allah daga cikin manufofin aikin haji har yanzu, iqamatu zikirillah, tsaye da ambatan Allah. Zikirin Allah ta'ala tsaye da shi yana daga cikin manya-manyan manufofi ga abin da Allah maɗauki ya faɗi a cikin alƙur'ani fa idza afattum min arafati yayin da kuka kwararo daga filin arfa fazkurullaha ka gani ko ambaci Allah inda al-mash'aril haram wato in an zo dutsen mash'aril haram ko filin muzdalifa wazkuruhu kuma ku ambace shi kama hadakum irin yadda ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi lamina dhallin duk da kun kasance kafin wannan shiriyar ta zo muku kuna cikin batattu waɗanda ba su san shiriya ba. Tumma afibu sannan ku kwarara min haitu afaban nan ta inda mutane suka kwarara suka tafi wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim ma'ana aje ayi dawafin ifada in an bar muzdalifa an je an yi jifa to kuma sai a tafi makka sai ayi dawafin ifada shine ake nufi anan sannan sai Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum in kuka gama ayyukanku na haji fadhkurullah ko ambaci Allah to wannan ana ishara ne zuwa ga kwanakin kwanan ukun nan na bayan wato idi ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ranar ambatan Allah ne in an je jifa Allahu akbar shine abin ambato ana hanya ana zaune a shema duk ambatan Allah ne aikin da sauran abubuwan ibada karatun alkur'ani da sauransu to su ake nufi anan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa waɗannan kwanaki uku da ake kira ayyamu tashriqi inna ma hiya ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi ta'ala kwanaki ne na ci da sha da kuma ambatan Allah don haka a yawaita ambatan Allah shi yasa kun ga sahabbai aka same su wanda ba su je wato aikin haji ba ma suke ambatan Allah da kabbarori bayan sallolin farilla a waɗannan kwanaki ashe su ne kwanakin ambatan Allah sannan daga cikin manufofin aikin haji don mutane su samu amfani liyashhadu manafi'a lahu don su riski su samu su amfana da wasu abubuwan amfani a aikin haji za a haɗu da mutane kamar da za mu zo mu tattauna a haɗu wannan akwai alherai da yawa wa yadhkuru Allah kuma za su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat a kwanaki da suke sanannu don haka ambatan Allah yana daga cikin ruhi shine spirit na aikin haji irin yadda za a samu gangar jiki da rai to shi ambatan Allah shine ruhin aikin haji idan mutum yana aikin haji babban abin da yake aikinsa shine ambatan Allah ya zama Allah ba a barin ambatansa a bakinka shi yasa duk ayyukan in ka kalle su kowanne kake yi to akwai ambatan da za ka yi akwai abin da za ka ce a nan wurin kai talbiya a nan wurin kai addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a nan wurin ka karanta alqur'ani da istighfari a nan wurin kabbara haka dai aikin yake tun farko har ƙarshensa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito yana cewa innama ju'ila at-tawafu bil baiti shi dawafi zagaye ɗakin Allah an sanya shi ne haka nan sa'ayi safa da marwa a je a dawo tsakanin safa da marwa da kuma jifa da ake yi a wajen jifa wuri uku din nan to duk an sanya su ne inji manzon Allah kuma yake li iqamati zikrillah dan a tabbatar da a kuma tsaida ambatan Allah ta'ala to ya ku bayan Allah mu ci gaba daga cikin manufofin aikin haji akwai tazkiyatun nufus tsarkake zuciya in mutum ya aikin haji yana samun tsarki a zuciyarsa Allah ya karkaɗe masa laifuffukansa da zunubansa da abubuwan da ya aikata marasa kyau kuma ya yi nisa daga miyagun ayyuka shi yasa Allah maɗaukaki ya ambata mana faman faraba fi innal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj duk so ake tsarkake maka zuciya ka so dan uwanka ku duba ku ga aikin haji a dawafi nake so in ce in ka zo dawafi daga cikin manya-manyan abubuwan da ake so ka samu dama ka je ka sa hannunka ka taɓa baƙin dutsen nan wato alhajar aswad kafin nan in kana da dama ka sa bakinka ka sumbace shi in ba ka da dama shine za ka sa hannu to duk wannan in ya zama ba za ka iya yi ba saboda cinkoso har sai ka ture wannan sai ka taka kafar wannan sai ka angaji wannan sai ka ji ma wani ciwo wanda waɗannan abubuwan su kuma haramun ne ka yi to ba a aikata mustahabbi ta hanyar aikata haramun sai aka ce ba komai ka koma gefe ka ɗaga hannunka duk aikinka ya yi saboda a garin ka je ka aikata wancan mustahabbin in ka an ka tura wani ka aikata haramun so ake ka ji wannan wani dan uwanka ne kar ka taka shi dan ka wurin ba na kokawa bane wuri ne na kowa bi a hankali kuma kada ya cutar da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ambata mana kuma a hadisi man hajja duk wanda ya aikin haji falam yarfu bai yi kwarkwasa ko harkar kusantar mata ba walam yafsuq bai fasikanci ba raja'a ka yaumi waladathu ummuhu zai dawo gida kamar yadda uwarsa ta haife shi ma'ana yadda ya tafi da zunubai haka zai dawo kuma ba zunubai shine ma'anar wannan Allah zai yafe masa dukkan zunubansa lalle wannan aiki da falla yake ya ku bayan Allah daga cikin manufofin aikin haji har yanzu shine a bayyana manufar daidaito shine equality tsakanin ɗan adam duk girman mutum da shugaba da wanda ake shugabanta da mai kuɗi da wanda ba shi da komai sai damar zuwa za ka gansu mazajensu kowa kaya iri ɗaya babu hula ba riga ba wando ɗinkacce sai gyauto da za a ɗaura a ƙugu sannan a yafa mayafi ko fan boksa ba a sawa a ƙasa haka mutum zai zama don a nuna masa cewa da kai da wancan da kake gani kuna gari ɗaya ka fi shi matsayi to yau a gaban Allah matsayin ku ɗaya wannan kuma zai cina muku ran da za a tsaya gaban Ubangiji a yi muku tambayoyi kowannen mayafin ma babu don haka aikin haji yana taimakawa wajen shigar da wannan cire maka jiji da kai, ya cire maka girman kai, ya sanya maka ƙasƙan da kai, ya sanya maka san ɗan uwanka, ya tuna maka cewa ran da ka bar duniya, to haka za ka koma, a cire maka wannan abu a sanya ka a cikin likafani, kuma haka za ka tashi a ƙabarinka muna roƙon Allah ta'ala ya samu dace. Don haka a yi watsi da saɓani, da rikici, da abin da zai hana ganin mutuncin juna duk ai watsi da shi a wannan taro Allah maɗaukaki yake tuna mana dukkaninmu ‘yan uwan juna ne kuma yana cikin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya yi mana a ranar hajjin ban kwana da ya hudu ba yake faɗin cewa babu falala babu wani fifiko wanda balarabe yake da shi akan wanda ba balarabe ba farin mutum bai fi baƙin mutum ba, baƙin mutum bai fi farin mutum ba. In ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don ya nuna mana addinin nan na kowa da kowa ne ba na nuna bambancin ƙabilanci ba ne. ‘Ya'yan uwa musulmi, aikin haji har yanzu, daga cikin manufofinsa akwai shiri domin tsayuwa gaban Ubangiji, shirin lahira, Allah maɗauki ya ce, wata zawwadu ku yi guziri fa inna khayra zadi taqwa domin ku ba fitin guziri da za ka yi shine tsoron Allah domin kamar muna yin tafiya ne in mun tafi aikin haji kamar mun tafi ne zuwa ga ubangiji shi yasa ake son in mutum zai ban kwana da mutane zai tafi aikin haji yayi ban kwana da su irin ban kwanan wanda ba lalle ya dawo ba ya rika sallama ya rubuta wasiya in ban dawo ba to bashin wani da wani da wani da ke kaina a sai da kaza da kaza da kaza a biya su a ɗauki nauyin kaza a yi kaza abin da na mallaka a wuri kaza a aikata kaza da shi duk waɗannan abubuwan ana son su don baka san yadda lamari zai kasance ba daga cikin manufofin aikin haji kwaɗaitarwa akan girmama alamomin addinin Allah sune sha'airullah ذلك ومن يعظم شعائر الله duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah fa innaha min taqwal qulub wannan yana nuna alamar cewa zuciya mai tsoron Allah ne don haka alamar kana tsoron Allah shine ka riƙa girmama ibadar aikin haji kar ka rena ta ana aikin haji kana saban Allah ana aikin haji ka an wani ma an biya masa aikin ne dan ya je ya tata ya yi sane ya cuci mutane wani ya shiga da ƙwaya duk waɗannan abubuwan suna cikin manufofin da aka hana a aikin haji ka je domin ka yi ibada ka kusanci Allah ta'ala kuma ka girmama wannan aiki ka girmama wannan ɗaki ka girmama filin arfa abin mamaki a wasu al'ummomi wai wasu mutane da ake cewa malamai ‘yan tsubbu masu ‘yan tsubbu masu aikata ayyukan banza na sihiri don neman duniya da mulki sai su rubuta wa mutum in yana so ya yi mulki shi ne bari sai in ya je filin arfa in mutane sun watse ya zo a wurin ya yi zina a rubuta masa wannan a ce in ya yi haka mulkinsa zai tabbata ina wannan yake dangane da a ce mutum yana ta'azimin sha'airillah ina girmama wuraren ibadar Allah a zuciyar mai irin wannan aiki bal ina ma musulunci a zuciyar mai irin wannan aiki Allah maɗaukaki ya tsare mu ya ku bayan Allah zancen yana da yawa amma babban abu daga cikin abin za mu gane daga cikin manufofin aikin hajji har yanzu akwai muwazana akwai wato aunawa akwai lamarin duniya akwai kuma lamarin lahira ana wannan maganar ta tsoron Allah da kusantar Ubangiji da barin shirka da barin bid'a da aikata sunna da ibada cikin nutsuwa da ikhlasi kuma sai aka yi zancen ba ka da laifi in ka nemi kasuwanci ashe ba laifi ba ne ka tafi aikin haji kuma ka haɗa da buƙatar yin kasuwanci abin da ba a hana tafiya da shi ba daga ƙasarku ka tafi da shi muddin ba a sa doka banda kaza banda kaza banda kaza ba duk abin da aka sa doka ko halal ne to kai sai ka haƙura da shi ka tafi da iya abin da yake ba a hana ba sai ka shiga da shi ka sayar ka samu kuɗi wannan Allah bai hana wannan ba bal nassi ne na alqur'ani Allah madaukaki ya ambata laisa alaikum junahun ba ku da laifi an tabtahu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga wurin ubangijinku malamai suka ce ta hanyar me ta hanyar irin waɗannan abubuwa na kasuwanci li yashhadu manafi alahu kaga Allah madauki yace dan su shaidi abubuwan amfani a tsakaninsu da juna wa yadhkuru Allah kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat ya ku bayan Allah manufofin aikin hajji dai suna da yawa amma lokaci ba zai isa mu biyo ta kansu baki ɗaya ba muna roƙon Allah ta'ala ya yassare aikin hajji ga dukkan masu niyyar aikin hajji اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك الله كيسري ودكم من يتا aikin haji daga wannan ƙasa tamu da kuma dukkan duniya baki ɗaya Allah ka sa su yi aikin haji lafiya kuma su ƙare lafiya. Ya Allah muna roƙonka manufofin aikin haji, Allah ka sa su tabbata a kan kowanne ɗaya daga cikinmu ya aikata aiki da niyyar samun yardar Allah, ya kuma nisanci dukkan abin da zai iya ɓata masa aikin haji ko ya rage masa ladan. Allah ka haɗa zukatanmu a kan ɗa'a ga Allah, Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, tashin hankali da ake a ciki. da kuma rashin natsuwa ta ɓangaren tattalin arziki da yunwa da wahalhalu, ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganin su, Allah kai ne ka halitte mu, Allah kai ne ka jarrabe mu da waɗannan abubuwa, Allah babu mai ɗauke waɗannan abubuwa in ba kai ba, ya Allah kai kaɗai muke roƙo Allah ka ɗauke su, ya Allah ka yaye mana abin da yake faruwa a wasu jihohi na tashin hankali da kashe-kashe, ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana, Allah ka dubi raunin da muke ciki da rashin kataɓus da muke da shi an fi ƙarfin mu ta kowane ɓangare amma ya Allah ba a fi ƙarfin ka ba Allah ka fi ƙarfin duk masu tsara waɗannan abubuwa na cutar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici duk abin da za su yi daidai Allah ka taimake su duk abin da ba daidai ba Allah ka hana su aikata shi ya Allah ƴan uwanmu a ƙasashe da yawa da ake ta yaƙe-yaƙe ya Allah ka tsare al'ummar musulmi Allah ka tsare al'ummar musulmi da jininsu da mutuncinsu ya Allah ka tsare su Allah ka sanya dukkan masu ƙulle-ƙullen cutar da addinin musulunci Allah kai maganin su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله muna roƙonka marasa lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya wasu daga cikin bayan Allah Allah ya jarrabe su da rashin lafiya daga cikin ƴan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya yi musu Allah sa kafara ne dukkan kuma al'ummar musulmi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma ka karɓi rayukansu ya Allah muna roƙonka Allah ka sa aljanna ce mu kuma su qumu ila salatikum yarhamukumullah